بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة الدعاء a wannan wuri mai albarka masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan birnin bauchi yau ashirin ga watan ramadan na shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyar ta hijirar ma'aikin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna tafsirin alkur'ani mai girma yau da yardar Allah za mu karanta ayoyin ƙarshe na suratun ra'ad muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda duk muka karanta Allah ya sa ya zama mai albarka da amfani a gare mu duniya da lahira abinda muka fahimta Allah ya sa mu yi aiki da shi kuma Allah ya sa ya zama hujja gare mu ranar haɗuwa da Allah don haka ayoyi guda hudu suka rage daga cikin wannan sura kuma da yardar Allah yau za mu ɗauke su wa in ma nuriyan nan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الله مدوكاكين سركي يace wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum to ko dai mu nuna maka wani sashi na abunda muke yi musu alkawarin narko da shi aw natawaffayannaka ko kuma mu karbi ranka fa inna ma alayka albalagh to iyakan abunda yake kanka shine isar da sako wa alaina hisab hisabi kuma yana kanmu ne Allah madaukakin sarki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan duk abin da ya gani da abin da ya ji daga kafirai na inkarin sakonsa da taurin kai wajen musun ayoyin Allah da kuma ƙalubale da suke yi masa na cewa ba za su yi imani da shi ba har sai ya zo musu da wata mu'jiza a fili waɗannan abubuwa da suka riƙa yi abubuwa ne da suke fusata Allah abubuwa ne da suke wahal da manzannin Allah shi ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suke muna gani kuma muna ji kuma za mu iya ɗaukan mataki a kai kar ka ɗauka murrab kana ne wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار sana Allah yana gaya masa cewa kar ya ɗauka wai Allah ya karya alkawarinsa ne a kansa cewa ba zai taimake shi ba a'a fala tahtabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula inna Allah azizun dhuntiqam Allah mabuwayi ne kuma Allah mai ɗaukan fansa ne to amma yaushe zai ɗauki fansar to shine Allah ya ce wa in ma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhu idan muka ga dama wannan in din shartiya ce ma kuma za'ida ce bi ma'ana in nuriyannaka in muka ga dama za mu iya nuna maka an gane ko za mu iya nuna maka ba'd alladhi na'iduhum mina annakal wa al'iqab alaihim mun ga dama za mu iya nuna maka ranar ƙin dillanci a kansu ta hanyar a yi musu azaba ko kuma Allah ya baka dama a kansu kaga ka samu ka kama su ka samu dama a kansu ka ci su da yaƙi ka ci galaba a kansu in mun ga dama za mu iya nuna maka wannan a idon ka ka gani auna tawaffayan naka mun ga dama ko za mu yi mu ɗauki ranka sai a yi a bayanka amma nasara da Allah ya alkawari sai an ci ko kana nan ko baka nan fa inna ma alaikal balag kar ka ɗauka wani abun a hannunka yake kai naka ka isar da sako ne kawai kuma ka isar mu shaida ne akan ka isar wa alaina hisab yin hisabi da yin hukunci kuma yana wurin mu ne kar ka shiga aikin mu ka gama naka aikin aikin da Allah ya dora maka shine ka isar da sako in alaika illa albalag wa ma ala rasul illa albalagul mubin abinda Allah ya dora wa manzo shine ya isar kuma ana saukar yana isarwa Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal rasulu balligh ma unzila ilayk wa illam taf'al fa ma ballaghta risalata kai sadda abinda Allah ya Allah ya saukar maka idan baka yi ba to baka isar da sakon Allah ba to wannan abinda Allah ke dorawa Annabi sallallahu alaihi wasallam na aikin isar da sako ya ce masa shine aikin sa amma waɗannan mutane a kama su akan laifin su wannan kuma yana hannun Allah idan Allah ya ga dama zai iya yi in Allah ya ga dama kuma ba zai yi ba ba wanda zai sa shi dole la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun kuma dama ya faɗa a baya ya ce la mu'aqqiba li hukmihi a gaba za mu ji shi la mu'aqqiba li hukmihi in Allah ya hukunci ba wanda yake bibiyar hukuncin Allah ya ce ba daidai bane ko ya warware ko ya gyara wa huwa sari'ul hisab don haka shine ma'anar wa in ma nuriyannaka ba'd allazi na'idu kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana ji a ransa cewa zai samu nasara amma kuma bai san yaushe ne nasarar ba to shine Allah yake ƙara tabbatar da shi da cewa shi bai ta aikin da'awarsa kawai yaushe Allah zai kama su wannan ba aikin sa bane yaushe Allah zai bashi nasara wannan ba aikin sa bane wannan na Allah ne shi nasa shine ya isa shi da manan wa in ma nuriyannaka ba'd allazina idu ko mu yi musu tun daga yanzu tun a kan idonka shi ne abin nan mu yi musu iƙabi tun daga duniya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki zai ce lahun fi duniya khizyun wa lahun fil akhirati azabun azim kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce abin nan Allah zai musu azaba a duniya wala azabul akhirati ashaq na lahira kuma ya fi tsanani to irin wannan iqabin da Allah ya alkawari Allah zai yi shi ne lokacin da yake so kuma ba mai sa shi ba mai hana shi idan Allah ya ga dama sai yayi da wuri tun kana nan sai ka ga an ci nasara idan Allah ya ga dama kuma ba zai yi da wuri ba sai bayan ka mutu ita nasara akan da'awa akan kira zuwa ga Allah akan tafarkin Allah tana hannun Allah ne Allah ne yake sa mata rana kuma Allah baya baya alakantar da nasara akan da'awarsa a hannun wani yana hannunsa ne shi to idan Allah ya ga dama sai ya sa nasarar ta zo a lokacin da mai kokarin yana da rai wani kuma sai a sa sai bayan ya mutu ma kafin nasarar ta zo shine ma'anan auna tawaffayan nan fa inna ma alaikal balagh kai naka shine ka isar da sako wa alaina alhisab mu kuma mu ne masu hisabi wannan yana daidai da faɗin Allah ta'ala lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allah Allah shi zai yi azaba amma kai naka lasta alaihim bi musaitir ba kai bane mai iko akan su naka sa su dole ko ka hana su dole to wannan aya kamar da muka ji tana karantar da mu abubuwa na farko tana karantar da mu cewa wato dukkan al'amari yana hannun Allah ne قل إن الأمر كله لله Allah maɗaukakin sarki shine mai al'amari, lillahi al'amru min qablu wa min ba'ad, al'amarin baya da al'amari na gaba yana hannun Allah. Tunda Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kai tawazi kawai, ko ka ga nasara a kan idonka, ko ka ga nasara a kansu a bayanka, wannan na Allah ne. Wannan ya nuna mana musallama wa Allah, Allah shine mai cikin iko. kuma Allah ba a sa shi ba a hana shi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu kuma shine allazi allazi yujiru wa la yujaru alai shine fa'alun lima yurid an fahimta ko to haka Allah madaukakin sarki ya ce idan mun so za mu nuna maka tabbacin alkawarin mu a kansu na cewa za ka ci nasara a kansu lalle za ka ci nasara saboda Allah ya riga ya alkawari inna lanansuru rusulana wallazina amanu wala yansuranna Allahu man yansuru wa inna jundana lahumul ghalibun innahum lahumul mansurun to tunda Allah ya alkawari wannan sai ya cika amma yaushe to Allah ba a sa masa ranar amsa bukata shine zai sa wa kansa rana kuma shine zai yadda yake so musallama wa Allah mu mika wuya gare shi sannan mu roƙe shi akan abu in zai zo Allah ya tabbatar da muna da rabo a ciki amma ba dole bane ba garanti bane in Allah ya zo yin abin da zai waye kana nan ko baka ko kana nan ko baka nan za a yi komi wa in ma nuriyannaka ba'd allazi na'iduhum sannan wannan ya nuna cewa Allah sai ya cika alkawarin shi ya ce zai iya yi a zai iya yi a gaba amma Allah ba zai saba alkawari ba sai ya yi bambancin kawai shine ko ayi a gaban ka ko ba ayi a gaban ka ba in an yi a gaban ka ma dama ka san ba kai kai ba shi yasa ya ce auna tawaffa yana ka tayi mu kashe kama daga baya ayi ana fahimta abu na gaba da za mu fahimta a nan shine idan kana gyara a cikin al'umma kana wa'azi kana karantarwa kar ka rika fushi karka rika gaggawa karka rika ganin kai har yanzu ba a yi kaza ba kai har yanzu ba a yi wannan ba naka bane wa amma samudu fa hadainahu fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadathum sa'iqatu al-'adhab al-hun bima kanu yaksibun ga yahud ga ga samudu samudawa Allah ya ce mun shiryar da su amma shiriya irin ta karantarwa amma ba su karba ba kowane kowace al'umma Allah ya turo mata da wanda zai shirye da ita amma sai Allah ya ga dama kafin karantarwar ta karɓu yanzu annabawa idan sun yi wa'azi sun yi wa'azi ba a karɓo sai su watsar su ce su kaman ba su ci nasara ba success baya nufi number a'a success yana nufi ka isar da aikin da Allah ya tura ka duk mai wa'azi ya zama wanda ya zama masa darasi da izina karka damu da cewa har yanzu ban samu na cimma yanzu ban samu na gina masallaci ma ni kaina na samu nawa ba ni ban tara jama'a ba ni wannan duk ba hannunka yake ba manufarka ita ce shin ka isar da sakon Allah ɗaya biyu uku an fahimta shikenan amma Allah ya kai sakon sakon yayi tasiri a zuciya wannan kuma ba naka bane wannan aikin Allah ne sannan idan kana cikin da'awar kuma sai wani abu ya bata maka rai to kar kai fushi da kanka ka bar Allah ya dauki fushin in zai dauki mataki ya dauka akan da'awa kwata-kwata duk wanda ya ce abin da aka yi masa ba daidai ba sai ya rama an yi maka kai raddi an yi maka kai fada kai ta hayaniya kai da kanka akan abin da kai aka yi maka akan akan hanyar da'awa to Allah madaukakin sarki akan wannan ka saba da watawaso bil haqqi watawaso bis sabr duk wanda zai wa'azi sai yayi hakuri in kai wa'azi wani ya zage ka kai wa'azi wani ya ci mutuncin ka kai wa'azi wani duk wannan ka rabu da su ka ci gaba da aikin ka distractors ne wanda in ka ce zaka bi nasu to ba za ka taɓa gamawa ba saboda kana gamawa da wannan wani ma ya fito da nasa salon sai zama kullum rabi kake yi kai kuma baka koyar da sabon abu ba sannan inda waɗansu ba sa fahimta akan wannan raddi raddi raddi raddi matsalarsa a ciki shine yanzu ni da nake tsakanin da ku a nan ko a cikin nan garin a cikin locality na sai wani ya tsokane ni sai na ce zan rama sawa'un mutum ne ko ta hukuma ko ta kungiya ta yi mun abu sai na zo zan rama alhali ina yi ana rekodin mutanen da suke can waje su ba su ma san waɗannan suna yi ba idan na tashi ina magana a kan shi ina ƙara sa wannan ɗin yana shahara ne kaga na taimake shi a madadin in taimaki wa'azin na biyu kuma shine idan na tashi ina ta magana akan wane da wane da wane yaushe na gama da wane da waɗancan su ba su san da shi ba ballantana saurari karatun da shi suka yi bukata su ci sannan in mutum ya tashi zai wannan ga littafi a gaban ka baka samu ka gama ba kana ta raddi sai ka gama shekarunka baka sauke littafi ko guda ɗaya ba sai ga an samu wani malami ya daɗe yana dawa amma ka kirga littattafan da ya ɗauka daga farko zuwa ƙarshe ya sauke su na suna ya ƙare sai ka rasa su amma yawan rabi ya ka samu akwai su sun fi dubu biyar kuskure ne sosai wannan shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce in kana wa'azi wa'azin ka ko dai mu nuna maka nasara ko kuma sai ka mutu kafin a samu nasarar kar ka damu da kokawa da ƙarfi dole sai ka ci nasara ka riga ka ci nasara in dai ka yi wa'azi fa inna ma alaikal balagh naka kawai ka isar ne nasarar wa alaina hisab wato hisabi da hukunci wannan kuma na Allah ne fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya ce au na tawaffayan naka ko mai karɓi ranka harkar addini ba ta tsayawa don wani ya mutu ba wani mutum a duniyan nan da al'amuran Allah suke tsayawa wai don saboda shi ya mutu ko yana da rai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗansa Ibrahim Allah ya karɓi ransa yana yaro ne ɗan wata goma sha takwas sai ya mutu sai mutane a gari suka yi ta magana suka ce ikon Allah yau saboda Ibrahim ya mutu an yi babban mutuwa har rana ta kisfe an samu kisfewar rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ta maganar mutuwar ɗansa sai fara wa'azi na akida yace kai mutane inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah ta'ala rana da watan nan ayoyin Allah ne aikin Allah suke yi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati rana da wata ba sa kisfiya don wane an haife shi ko wane ya mutu ba wani mutum a duniya da ya isa rana ta tsaya ta yi masa hidima tana hidimar ubangiji ne ba wanda ya isa wata ta wata ta dishe wai saboda wane ya mutu ba wani abu a duniya nan da yake canzawa saboda wane ko wane Allah ne yake gudanar da dukkan al'amura saboda haka don wane ya mutu ba zai sa wani abu ya tsaya ba na harkar Allah shi sa Allah ya ce auna tawaffayar naka ko mu kashe ka mu ɗauki ranka ana gama manzan Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam yanzu inda a ce idan wata shakhsiya wani personality in ya mutu addini zai mutu ai yanzu ya kamata addinin musulunci ya ƙare saboda duk manyan sun tafi ai duk manyan sun tafi amma nan ban da ake da ita a yanzu na adadin musulmi a da akwai su yawan musuluntan da ake a yau ana yin irin sa a da da sai an je da takobi yanzu ana bukatar a yaki kowa ba yakan kowa ya rufu nuna fidin lillahi afwaja ko ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya ce ana amanatul li ashabi ni ne garkuwa ga sahabbaina ya tafi ya ce wa sahabati wa ashabi amanatul li ummati sahabbaina sune garkuwa wa al'umma ta sun tafi tabi'ai sun tafi tabi'u tabi'ina sun tafi alqurunul mufaddala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherin karni a duniya shine nawa sai wanda suke bi na sai wanda suke duk sun tafi babu al-aimatul arba'a babu wanda suka biyo bayan su wallazina tabauhum bi ihsan duk sun tafi sai ɗan kaɗan ne amma addinin Allah kullum ci gaba yake su kuma suna kwanciya karkashin ƙasa abu na tawaffayan naka ashe don wani ya mutu addini ba zai taba tsayawa ba sanan da Allah ya ce auna tawaffayan naka ka gane kai kuma mai son fada da addini mai son kawo wato cikas za a yi wa'azi kana so ka hana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bulla auri kaza ai ta hayaniya da kai ba za a yi da ba za a mana anan ba ba za a gina wannan wannan masallacin ba mu ba za a mana irin wannan anan ba kana ta hayaniyar ka auna tawaffayan naka sai ka faɗi ka mutu kuma a tattace ka akan kabarin ka sai a yi abin da kake ne ba a taɓa yin mutum gawurtacce a duniya da zai ce ba a isa a yi ba kamar fir'auna ya ce alaisa li mulku misir wannan garin ba nawa bane ni ne za a kamun wannan wannan da ya zo ina inni akhafu an yubaddila dinakum yana so ya canza muku addini ne au an yuzhira fil ardi fasad yana so ya kawo barna a nan garin ba za mu yadda ba ya samu ya samu ɗan korensa fastakaffa qaumahu fa aqa'u ya rena musu hankali suka bi shi za ku yadda da wannan a tazarin Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak suna ta zuga shi yana ta ji amma ƙarshe haka Allah ya dulmuyar da shi a ruwa kuma Allah ya ce kam taraku duk sun bar wannan duniyar wa auratnaha sai muka kawo waɗancan da aka rena suka zo suka ci arzikin kuma suka gina addini a wurin yanzu ga fir'aunan a can aka ce al-yawma nunajjika bi badalika wannan gangan jikin da kake gashi kana kwance a nan kana ji kana gani da gangan jikin naka bai tabi ba amma ana ci gaba da harkoki kuma addinin Allah yana ci gaba to haka wani mutum ya tsaya ya ce wai shi bai ba isa ba ba ayi wane ne ba auna tawaffayan naka wala za ka zabi fa inna ma alaikal balagh wannan kuma fa'idar da take karantar da mu shine aikin ka shine ka isar da sako idan ka isar za a karba ko ba za a karba ba wannan kuma aikin Allah ne inda a ce kai kake zaben wa zai karba da annabi sallallahu alaihi sallama kafin kai ka samu da sai ya ba babbansa amma ya bashi bai karba ba kuma Allah ya ce masa haka ba za ka haƙura ba laisa alaika hudakum ba kai za ka shirye da su ba walakin Allah ya bi man yasha Allah yana shirye da wanda ya so ne kowane al'amari yana hannun Allah ne aqida ta ahlus sunna ita ce ta ba wa Allah cikakken iko in ba aqidar ahli sunna ba ba wanda yake ba wa Allah cikakken iko ɗari bisa ɗari cewa lillahi al'amru jami'a Allah ne mai al'amari duka a'a kowace aqida sai ta dan rage wa Allah ta san mawani suwa ne suwa ne oh suwa ne suna da karfi suna da fada a ji a gaban Allah Allah bai da mai fada a ji ko daya ko mutum ɗaya bai da mai fada a ji yana magana da manzon Allah ne ba sallallahu alaihi ya ce masa ko dai a ci nasara a kan idonka ko mu kashe ka daga baya a ci nasara akwai ni kuma da zaka kawo sunansa anan duk abin da kaga ya faru a duniya Allah ne ya yi shi shi kaɗansa ba mai taya shi ballillahi al'amru jami'a a falam yayi asin ladina amanu Allah ya sha'u Allah lahadan nasa jami'a yanzu har yanzu masu imani ba su kai da za su nutsu su gane cewa in Allah ya zo da duk duniya sun shiryu ba amma bai ga daman haka ba don haka duk yadda ka yi ba wanda zai shiryu sai Allah ya ga dama ya sa sunansa in ta haris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil mun fahimci wannan wa inna ma alaykal bala wa alaina al-hisab mu ne masu hisabi hakika kuma Allah zai yi hisabi mu ja ta gaba
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها
na'am
والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب Allah madaukakin sarki yace a walam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah ce shin su kafirai ba sa gani ne cewa muna zakkewa kasar su muna cinye ta daga iyakokinta daga gefanta wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah shi yake hukunci kuma ba mai warware hukuncinsa wa huwa sari'ul hisab kuma Allah shine mai gaggawar hisabi Allah yana tambayan kafirai ne da ake magana duk akan su anan da aka ce ko su karba ko kar su karba in Allah ya ga dama zai baka nasara nasara ko ta zo a idonka ko ta zo a bayanka to sai Allah ya ce a gaya musu ba ba fa za su gagare Allah ba yanzu ba za su ɗauki izina da za ta nuna musu cewa nasarar nan ta kusa ba su rika dubawa suna gani an nana til arda bi mana an nana fi ardahum kasar su ko ardal kuffar nan kusu hamin atrafiha ana ta cin nasara a kasashen su gefen kasashen su an kama nan can sun musulunta nan sun karbi da'awa nan sun wane ne nan kuma ma ya zama ya faɗi daga kan ƙarfinsu ba ka ganin ƙarfinsu yana raguwa wannan abun ba zai sa su miƙa wuya tun da wuri ba akwai lokacin da za su rasa ƙarfi gaba ɗaya ba kamar yadda aka yi a fatu makka wannan surar ai makkiya ce tun a makka Allah yake ce musu ya kamata su yi la'akari da ni'imar da Allah ya musu anna ja'alna haraman aminan wa yutakattafu nasu min hawli mutanen garuruwan gefe gefe duk ana ta kakka masu kuma za a fara kama guba to sai suka yi su yi imani to shine Allah ya ce ya kamata su sani cewa ku kuna kin yin imani anan amma sauran yan gefen wurare fa suna ta karban imani da aka fa za su zo su kewaye ku a muku kawanya gara muku ku karbi addini tun da wuri kar ku bari addini ya zo ya sha kanku na'til arda nan kusuha min atrafi hakim da yawa daga cikin magabata haka suka fassara wannan aya waɗansu malamai suka ce anna na'til arda nan kusuha min atrafiha shine wato ru'asa ulkufur manya-manyan kafirai suna ta mutuwa ba kwa gani wato wane kaza ya faɗi wane kaza ya faɗi in manya-manyan in kafirci kake ji ai akwai waɗanda suka fi irin a kufarukum khairun min ula'ikum kafiranku sun fi waɗancan kafirci ne am lakum bara'atun fi zubur ko ku kuna tsammanin kun tsira ne a cikin littafi irin abin da aka musu za a muku shine ma'anar na'atil arda da muna ɗauki ɗaiɗai fa za mu zo kanku wane ya mutu wane ya mutu ba za ku ɗauki izina ba wasu malamai suka ce ayar tana nufi wato manya-manyan malamai na addini su riƙa mutuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da wani babban malami babban mutumin kirki ya mutu to zai wahala a samu kuma madadinsa da haka ne kuma Allah yake ɗauke albarka a gari ta hanyar mutuwar manya-manyan mutane manya-manyan malamai to shine ma nan na'atil arda nan kusu hamin a tarafiya wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi Allah shine mai hukunci la mu'aqqiba li hukmi ai la mu- la mughayyira wala radda wala mubtila li hukmillah ba wanda ya isa ya maida hukuncin Allah ko ya bata ko in Allah ya ce kaza ya ce ba za a yi ba akwai wanda ya isa ya haka ba abinda Allah ya tashi yi wata rana aka yi zanga zanga ko su masu karfi suka ce ba zai yi ba kuma ya zama ba a yi ba Allah ya ce na janye Allah ba a masa wannan kowane mai mulki a duniya yakan iya sa ya ce zai yi kaza in an zo an taru ya ji kunya ya ce ya hakura ya janyi Allah ne kadai a mulkin salamu akibal hukmihi Allah bai taba yin hukunci kuma daga baya zai ce kai tunda abubuwa sun yi yawa an yi tsauri na janye Allah bai taba janye wani hukuncin sa ba shine la mu'aqqibal hukmihi ai la mughayyira li hukmihi wa huwa sari'ul hisab kuma Allah shine mai gaggawan hukunci Allah idan ya tashi yin hukuncinsa yana yin sa a lokaci ɗaya zai ga yayi yana da haƙuri da zai yi ta ja amma fa in ya tashi yi kuma a lokaci ɗaya zai iya ya gama inda rabbaka sari'ul iqab in Allah ya tashi yin iqabi a lokaci ɗaya zai yi wa innahu lagafurur rahim haka kuma hisabi na kididdiga yanzu a ce maka a ranar kiyama Allah zai magana da kowa idan na ce kowa ina nufi kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu kowane mutum ɗaya daga cikin ku sai yayi magana da Allah kai tsaye laisa bainahu wa bainahu turjuma tsakaninka da Allah ba interpreter dan Allah ya faɗa sai wani bafaji ya ce maka kai Allah yana magana ya ce maka kaza sai ka amsa sai ya ce ya ubangiji gashi na ya ce kaza a'a Allah ne zai faɗa ka amsa to kuma kowane mutum ɗaya sai Allah ya yi da shi amma duk lokaci da Allah zai gama ta yaya zai yi Allahu a'lam saboda wa inna rabbaka inna rabbaka la sari'ul iqab kuma shine ma'anan sari'ul hisab Allah mai Allah mai gaggawan hukunci yanzu za ga Allah ya gama Allah yana iya yana magana da kai yana magana da wancan yana kuma duk a lokaci ɗaya ya gama magana da ku kuma lokaci ɗaya hisabin ya gama insha Allah ba wai za a ce aikin ya taru bari ga bari wallahi ana ta yin an gama da wannan kai ka je ka jira sai zai da wannan a'a an fahimta wa huwa sari'ul hisab Allah mai gaggawan yin hisabi ne wannan aya tana da fa'idoji babban fa'idar wannan aya shine fa'ida ta kimiyya wani bincike da aka yi baya-bayan nan a kimiyyance wanda duniya ta gano a ilimin kimiyya cewa wannan duniyar tana raguwa ne ba karuwa take ba da a tsammanin wasu theories na binciken da an ɗauka duniya tana ƙaruwa ne daga baya sai aka gano a'a wannan duniyar shirinkin take kuma ƙasa tana raguwa ne bayan an gama gano wannan ne sai malaman musulunci suka ce wannan abun da kuka gano akwai shi a alƙur'ani gashi nan a wannan aya awalam yarau shin su ba sa gani anna na'til arda cewa muna zuwa wa ƙasa nan kusuha min atrafiha muna rage ta daga gefe gefen ta wannan binciken ya nuna cewa daga kan lokacin da ɗan adam ya gano ƙasa zuwa yanzu saboda ana gani wannan ƙasar yanzu ta yi 4.5 billion years wai a cikin waɗannan shekarun ana gani yanzu ƙasa ta ragu da 10 to 20 percent na girmanta tana ta shirinki tana ta raguwa to shi ne wasu malaman kimiyya da suka san addini suka ce wannan ayar tana nuna wannan abun da ya amma wancan lokacin da yake ba wannan ilimin kimiyya shi yasa ba za su fassara ta da haka ba sai su fassara ta da iya ilimin su suka ce yadda ake kama gari a ci gari da yaki a ci gari da wa'azi wani ya ki yarda kuma yana jiya na gani ana ta musulunta har ƴaƴansa ma wani ya ta faɗa da suna je shi bai yarda ba sai a cikin gidansa a samu mai gemu da mai dangale wando ya yi iya da shi zai danne shi ya yanka da to irin wannan sai suka ce shine ma'anan na'til ardanan qusuha min atrafiha shi ne bijimin masu faɗa da sunna bai yadda ba ba za a yi kaza ba sai abin ya fito ta gidansa to sai aka ce fassarar kenan to yanzu kuma sai aka gano cewa zahirin ayar ya fi kama da nuna wannan wato binciken na kimiyya da yake nuna cewa ƙasa tana raguwa ƙara nuna maka isti'inasi da nutsuwa wajen imani da wannan alƙur'ani kamar yadda muka ce wannan sura tana da abubuwa da yawa na abubuwan mamaki na kimiyya shine wannan binciken a bincike na kimiyya duk da na ce muku wannan abun kirdado ne muna faɗan su don misali ne ba su ne asalin fact ba asalin fact a alkur'ani shine abinda alkur'ani ya tabbatar wanda magabata suka faɗa amma waɗannan abubuwa na kimiyya muna faɗa ne saboda ƙara maka wato yarda da alkur'ani da ƙara maka nutsuwa a cikin babin da ya tuma inna kalbi amma ba wai don ka yi imani da kimiyya ba imanin da ake da alkur'ani ake imani sannan kuma har yanzu a cikin abubuwa na kimiyya akwai abubuwa na kurakurai waɗanda ɗan adam inda zai ci gaba da bincike zai zo ya gano cewa ko da ƴan da sun ce haka ne in dai ba haka alkur'ani ya faɗa ba to daga baya zai gane kuskure ne saboda galibin waɗannan abubuwa kirdado ne ba wai zuwa aka yi aka gani ba za a zauna ne a yi kirdado wani abun na'ura mai hango mai matso da nesa kusa wani abun kuma ɗan adam ya yi tafiya ya je ya gani da kansa inda kuma ɗan adam baya zuwa sai ya yi kirdado sai ya ce to yanzu tunda na hango iya kaza to ya nuna in ka wuce shi kuma akwai kaza amma duk ba wai zahiri dan adam zai iya ganin komai bane ba zai iya ba ana fahimta ana kiyasin cewa a cikin shekaru na duniya da girman duniya kamar ranar na gaya muku cewa har a yanzu a bincike na kimiyya ana gani cewa wannan duniyar wannan art tana da fadin 510 million square kilometers a cikin wannan faɗin ne ake gani cewa yana zaizayewa yana raguwa sannan ana gani cewa a cikin planet ɗinmu ma atmosphere ma tana raguwa ba wai kawai zallan ƙasa ba yanayinmu abin da ke kewaye da mu shi ma ana cire wani abu daga cikin nauyin wannan duniyar Allah yana cire su yana ragewa ina yake zuwa yake ajiyewa kafin lokacin tashin kiyama a ce duk gaba ɗaya a rushe wannan Allah shi ya sani ko su yan binciken kimiyya ba san ina waɗannan abuwa suke tafiya ba amma suna ganin nauyin duniya yana raguwa ana ganin cewa nauyin atmosphere duniyar da muke ciki a yanzu haka a kirdado na kimiyya ya kai 5 quadrillion tons yawa ban san shi ba da hausa ka san aboko in kuna kirga in ka ce quadrillion shine abu mai zero goma sha biyar idan ka ce in ka sa zero ɗaya shi ne goma in ka sa zero biyu shi ne hundred in ka sa zero uku shi ne thousand haka ne in ka sa zero shida shi ne million in ka sa zero tara shi ne billion in ka sa zero sha biyu shi ne trillion in ka sa zero sha biyar shi ne quadrillion in ka sa zero sha takwas shi ne quintillion to wannan liyon liyon liyon din sai aka ce 5 quadrillion tons shine ake ji nauyin atmosphere wannan duniyar to amma ana gani kullum yana raguwa ana kiyasin cewa a kowace shekara ana samun abin da ya kai 90,000 kilograms yana watsewa suka ce aka zai ta yi zai ta yi yana ta shirinkin har na wawan ayyuwari ba komi amma suka ce za a dade ana za a kai billions of years yana ta tafiya amma Allah maɗaukakin sarki ya riga ya gaya mana ba a kimiyyance ba alƙur'anance cewa wannan duniyar za ta zauna har zuwa lokacin da Allah zai zai jijjiga ta ba wai arewa za ta yi ba idza zulzilatil ardu zilzala sama kuma za ta rushe fahiyar yawma idil wahiya ranar za ta zama mai sauki ba ta da nauyi sai ta rushe a ƙasa sannan taurari nan da kake ji da duk galaxy system za su faɗo ƙasa an fahimta sannan duwatsu duk za su tashi koguna kuma duk za su ƙone wa idal biharu fujjira wannan shine abin da zai faru a ƙarshe amma kuma waɗannan abubuwa na duniya ba za su ƙare ba Allah da ya gaya mana cewa idan wannan ma'anar ta dace da wannan bincike na kimiyya cewa wato peripheries of the earth is shrinking kowane gefe-gefe na ƙasa yana, yana zaizayewa yana raguwa kuma za ka iya la'akari da wannan koda a yanayin yadda zamantakewa na duniya yake kai ka ce ƙasar nan tana ƙara matsewa ne ko tana ƙara dunkulewa bari ba ku misali lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune a Madina ai madinan nan babban gari ne da unguwanni a cikin garin haka ne a ina ake makabarta a cikin gari ko kuma a wajen gari a wajen gari ake makabarta ai ba tsakiyar gari ba kun tuna da inda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake a yanzu ko kun tuna da inda makabartar baki yake duk wanda ya je Madina idan ka fita daga gaban masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka je ta wajen daidai inda gidansa yake ko gidan kabarinsa in ka ce zaka taka zuwa inda baki yake ai an taku ne wanda bai wuce nan da can ba zaka je ka tsallaka sai ga ka shiga makabarta a da a yadda fadin abun yake har Abu Sa'id yake faɗa a hadisi cewa saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke dadewa a sallah yace za a tada sallah a zahar har ka je baki ka je ka yi alola ka dawo ka samu raka a ɗaya wai na nufin nisan abin a yanzu kuma ba ko ina bane wanda ya nuna cewa ƙasar tana ƙara matsewa ne misali na biyu da zan baku shine in ka shiga makabartar duk wanda Allah ya bashi dama ya je ai kakan je ziyara a makabartar zaka ga inda kaburburan sahabbai yake a ɗan nan gaba da gaba da kai kaɗan sai ga kabarin nana Fatima ko suna su sauran iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam kana wucewa can gaba kuma sai kaga sauran kaburbura wannan dan iya inda kabarin yake ana jin cewa ana tsammani an binne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sama da dubu ɗari a wurin yanzu wannan dan wurin ya kai a ce akwai mutum dubu ɗari kuna fahimta amma an kaji za ga dan wurin dan iya nan ne wanda ko kaɗai ba zai kai faɗin masallacin nan ba amma ana gani an binne mutum sama da dubu ɗari wannan ya nuna maka ƙasa tana tana matsa misali na gaba da zan baku shine idan ka shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya fadin kokowar masallacin na yanzu bayan da aka yi tausai a 1994 na Malik Fahad wanda yake da fadin wato kilomita hudu in ka kewaye shi wanda za ka iya tashi fa da kanka daga gaban liman ka je ƙarshe daga wurin ka je nan ka je nan faɗin masallacin fa ya fi ƙarfin faɗin garin Madinan gaba ɗayansa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gare kuna fahimta wannan ya nuna maka cewa wato ƙasa tana tana tana matsewa sannan yanzu an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiya daga makka daga madina zuwa makka idan za ka yi tafiya za ka yi tafiya wajen kwana goma ne suke yi ko kwana tara wajen kwana goma za ka yi daga makka ka je madina daga madina ka dawo makka ai kwanakin baya an samu waɗansu turawa da suka je suka ce su za su yi aikin hajji da umra da komi da komi a kafa wanda suka taka daga makka suka je madina amma da suka tashi ba su kai waɗannan kwanakin ba kuna fahimta ba su kai waɗannan kwanakin ba wannan duk abin da zai nuna maka cewa da gaske da cewa ƙasa tana ne tana shirin shi wannan shi yake daɗa tabbatar maka da wannan binciken na kimiyya gaskiya ne amma alƙur'ani ne riga ya tabbatar da shi ba kimiyya ce ta ci ba alƙur'ani ne ya ci awalam yarau shin kafirai ba sa gani ne an nana til arba cewa muna zakewa ƙasa nan kusuha muna tararrage ta min atrafiha daga gefanta wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi Allah yana hukunci babu mai warware hukuncinsa fa'ida ta gaba anan ita ce idan Allah ya hukunci ba wanda ya isa ya warware hukuncin Allah in Allah ya ce zaka yi rashin lafiya likitocin duniya nan su taru su ce karka yi zai yi in Allah ya ce a duniya za a yi annoba duk wani plan da duk wani policy na duniya akwai abin da zai hana babu hukuncin Allah na abin da ya shafi alhukumul qadari to ba wanda isa ya warware kana iya samun alhukumul shar'i Allah ya hukunci sai ka ce kai ba za ka yi ba wannan hukunci shar'i ne wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun ashe za a iya samun wani ya ce shi ba zai yi ba amma hukuncin Allah qadari ba wanda ya isa Allah ya yanke kuma wani ya zo ya ce shi ba za a yi ba amma Allah ya ce ayi sallah wani yana iya cewa shi ba zai yi ba wani yana iya sa Allah yana iya sa hukunci cewa duk wanda ya abu kaza a masa kaza shi kuma sai ya ce ba haka za a yi ba a canza hukuncin Allah wanda ya saka kai a daure shi shekara biyu shikenan zaka iya wannan amma hukuncin Allah da ya shafi rayuwa ka ce wai zaka canza wannan ba wanda ya isa shine ma'anar la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne Allah ya ce a gaba
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا na'am يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
Allah ya maka albarka Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu ya hukumu lamu akiba li hukumi huwa sari'ul hisab wa qad makara alladhina min qablihim Allah ce hakika waɗanda suka gabace su sun yi makirci falillahi al-makru jami'a to amma dukkan kulle-kulle yana hannun Allah ne ya'lamu ma taksibu kullu nafs shi ke sane da abinda kowace rai take aikatawa wasa ya adamul kufaru liman uqubad dar kuma da sannu kafirai za su san wane ne kyakkyawan makoma take gare shi wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala Allah ya ce waɗanda suka kafirta suna cewa kai ba dan aikin Allah bane ba wanda ya aike ka kirkirawa kai da kanka kake cewa Allah ne ya aiko ka ba wanda ya aiko ka Kul ka ce da su kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa zama shaida tsakanina da ku cewa ni manzon sa ne ba Allah kadai ba ma wa man indahu ilmul kitab duk wanda yake da ilimin littafi ma ya san shaida ne cewa ni manzon Allah ne da gaskiya to Allah madaukakin sarki ya ce wa qad makara alladhina min qablihim in kaga ɗan yanzu suna makirci to waɗanda suka gabata ma sun yi kafirci ai sun yi makirci makirci abin da ake nufi da shi shine kulle-kulle wa wani a lokacin da baya nan akan abin da zai cutar da shi baya nan kuma bai sani ba a shirya wani abu da za a yi masa da zai cutar da shi ko ya hana shi cimma wata manufarsa wannan shine makirci wannan shine ma'anar da zaka ji a ko ina Allah ya ce wa makaru makara wa makarna makara wa hum la yashkurun fanzur kaifa kana akibatu makrihim أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وقد مكر الذين من قبلهم الله يجي حقيقة وأن سكا قباتي سما سنجي ما كرتي كافريسو كل ما أشكي ما كرتي سكي قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأن سكا قباتي سما سنجي ناس ما كرتي سي الله يزوموس تكسنسو شنو معنى فأتاهم الله من حيث لم يحتسب shine ma'anan wa makarna makaran wa hum la yashkuru shine ma'anan innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida idan Allah ya tashi yin nasa Allah zai yi ne ta inda kai baka tsammani to Allah ya ce waɗanda suka gabace su sun shirya makirci wa manzanni in kaga kai ana shirya maka makirci ba kan da aka fara ba su ma sun shirya makirci da yawa wa manzanni akan su kashe su ko su wulakanta su ko su zage su ko su tozarta su ko su hana su wa'azi duk abin da za a yi ba wani abin da ba a taɓa yin irinsa a baya ba kad makara ladina min qablihi falillahi al-makru jami'a Allah ce dukkan makaru yana komawa ga Allah ne ma'anarsa shine dukkan wani shiri Allah madaukakin sarki yana ganin sa ne kawai a hannunsa yake idan kayi ya ci nasara Allah ne ba da dama kafin ya ci nasara inda ba don Allah ya so ba duk makircin da za a yi walau sha a rabbuka ma fa'alu in Allah bai gada in Allah bai so ba wanda ya isa yi to kuma kai dan adam ma har kana da wani makircin da zaka yi da zaka boye wa Allah ba wani abin da dan adam zai iya ya boye wa Allah shine fa lillahi makru jami'a dukkan makaru yana komawa ga Allah ne Allah ya san duk abin da ake yi kuma zai iya yin abin da zai rusa wannan kuma ya rusa masu yin amma Allah in ya ga dama sai ya bar su fa mahilil kafirina amhilukum ruwaida sai Allah ya bar su su yi ta yi zuwa wani lokaci su ci su dana amma daga bayan Allah ya tashi kama su sai Allah ya kama su kamun da ba a kubcewa ya'lamu ma taksibu kullu nafs Allah madaukakin sarki shi yake sane da abinda kowace rai take aikatawa ba abinda mutum yake yi wanda yake buyawa Allah kawai me Allah yana gani wala tasabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimu wama Allah bi ghafilin amma ta'malun duk abinda kuke Allah madaukakin sarki bai rankar ba yana gani yana sani ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa sayalamu al-kuffaru liman uqiba dar kafirai kuma da sannu za su sani wane ne yake da kyakkyawan makoma wane ne wanda kyan ƙarshensa zai yi kyau dama ba girin girin ba ta yi mai ba kyau ɗin yau ba kyau ɗin gobe a yau kun ci nasara kun yi makirci ma wannan annabin kun yi makirci ma wannan mai wa'azin kun yi makirci ma wannan a'a Allah ya ce su ci gaba amma za a gane a ƙarshe wa zai ci nasara ƙarshe ai wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa ko to shine Allah yake cewa liman uqubad dar wane ne wanda yake da kyakkyawan makoma na ƙarshe wannan aya tana karantar da mu cewa duk makircin da yanzu za a yi an yi irinsa a baya kad makara ladina min qabli waɗanda suka gabata sun yi makirci kuma wanda duk suka yi makirci a baya ba wanda ya taɓa yin makirci ya ci don haka karka yi tsammani na yanzu ma za su ci duk wanda yake makirci akan addini ya yi makircinsa zai gama makircinsa ko makircinsa zai dawo kansa shine ma'anar wala ya haikul makru sayyi'u illa bi ahli sai dai dawo kanka kuma ko da Allah zai sayan an yi makircin zai iya fadawa akan wanda aka yi masa a yi maka tsafi ya hau kanka a kai maka hari a dake ka ko a maka illa ya same ka wani ma har a kashe shi amma yana sa abin ya tsaya ba zai sa ya tsaya ba sai Allah ya tada wani da fir'auna ya tashi nasa shirya makircin ka gane takaitaccen misali ai babu wani wanda ya gawurta da in ya shirya makirci ka ce makircinsa zai aiki kamar wanda akwai karfi na hannu akwai ƙarfi na mulki akwai ƙarfi na soja akwai ƙarfi na dukiya akwai ƙarfi na tattalin arziki akwai kuma ƙarfi na zamani da isa babu kamar zamanin fir'auna ma fir'auna ya gama shiryawa lokacin da ya mafarki cewa za a haifi wani kuma zai zo ya kwace mulki a hannunsa sai ce to ga makircin da zai shirya ba makirci shine sai tambayi bokan an haife shi aka ce a ba haife shi ba za a haife shi ne nan gaba sai ce to ba za a haife shi ba namiji ne ko mace aka ce namiji ne ce shi ke sai ce to daga kan yau ya ja layi duk namijin an haife shi a garin nan a yanka shi yuzabbihu abna'ahum duk ɗan su aka yanka wa yastahyi nisa'ahum a bar ƴaƴa mata ba ya mu gani ba karshen ta ta ina zai fito ana ta yanke yanke ana ta yanke yanke an yanka an yanka an yanka yuzabbihuna kullum yanka ake yi amma da Allah ya tashi falillahi al-bakru jami'a sai ce wannan yaron da zai abun fa a gidanka ma tuwon gidanka zai ci kuma a gidanka za a bashi mama kuma kai zaka biya albashin biyan sa mama kai zaka biya albashin uwarsa ta zo gidanka a dauke ta aiki ta biya shi mama shikenan sai Allah ya shirye nasa fa lillahi makru jami'a sai ce wannan yaro la ta kafi karki ji tsoro amma in kin ji tsoron fa in khiftu alai fa alqihi fil yammi sashi a cikin ruwa in an sa a ruwa kan na ce an kashe dan kenan kaga yadda Allah yake nasa kenan jirgisa shi a ruwa kuma Allah ya sa muka karfafa zuciyarta rabatna ala qalbiha saboda in ba haka ba uwa ba za ta je ta dauki danta ta sa a ruwa ba sai ta jefa ta ga kuma yaro yana ta tafiya bai abin nan ba aka ce ki koma ke kin gama naki shikenan kuma sai yaron ya je can fal da qatahu alu fir'auna da aka tashi tsintansa ba a bari wani talaka ya tsince shi ba sai a gidan fir'auna aka tsinci yaro li yakuna lahum aduwan wa hazana Allah ya ce sun dauko alaka kai kuma haka aka yi ya yi mafarki a shi a nan gida ba wata wahala ana ta yanka yara shi ko wannan yaro yana zuwa matan ta ce la taqtulu kar a kashe mun wannan asa an yanfa ana zai taimake mu audan take da huwala da ya zama dama kada ma baka da da sai ya karba ya rike yaro yana muzurai amma haka ya rike yaron ba inda ya iya falillahi almakru jami'a yaro ya zauna a gida a cikin gata aka ce to wa zai bashi mama a kawo matan garin nan wanda duk Allah ya tsada ya tsaga rabonta za ta ci arziki ta zo ta reni dan gidan Fir'auna aka ta nemo mata haramna alaihi marazi a min qabl kowace mata ta zo yaro ya ki karba sai mamansa ka ce aje a dauko shi aje a dauko ta yar ta ta leka ta ce hal adullu kuma ala ahli baitina ko ni gida fa suna da kirki ya kuluna hu lakum wa hu lahu nasihun za su kula muku da shi sai aka kawo Allah ce faraja'naka ila ummika sai muka dawo da kai wurin mamanka sai fir'auna ya ce zo ki fara bashi mama ta fara bashi aka ce je kima ki zauna da shi kawai ki rika kawo report ta ce to ta je ta rike dan da aka ce ardihi shayar da danki a cikin nutsuwa falillahi al-makru jami'a in Allah ya tashi fito maka wallahi Allah zai fito ta inda baka tsammani dan adam din me dan adam din banza ubangiji wa makaru makaran wa makarna makaran yaro ya fara tashi kuma ya zama wa fir'auna ciwon kai sai daga baya ne fa yaro ya girma sai fir'auna ya ce ap ap ap ap ashe abun haka za a yi kuma wallahi haka aka yi ba a gushe ba yana maganar zan hora ka a menene kai ka mana kaza labista sinin menene fina menene abin nan kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka gudu ka bar gari ne yanzu ka zo ka dawo ya ce a ina riga na dawo kenan kuma wa'azi kan sai an yi fir'auna for the first time ya fara ganin wannan yaron da da ya tashi a gidansa amma yanzu fir'auna yana magana yana amsawa fir'auna yana ce masa inni la azunnuka ya musa mashura shi kuma yana ce wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura yace ni ina ganin ka kai sirtacce ne yace ni kuma ina ganin ka baka da rabo a gani ya tambaye shi yace mishi wa ma rabbul alamin wane ne ubangijin talikan wane ne kaza shi kuma ya ce masa rabbu samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum taqilun in kai kana da hankali shi ya ce wai inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun wannan mahaukaci ne shi kuma ya ce in kuna da hankali to ga abin da za ku kaga yana rama magana kuma dan gidansa ne kuma karshe dai wannan annabi Musa da shi aka yi fadan karshe kuma haka Fir'auna ya kwanta dama aka kashe shi aka dulmoyar da shi wa antum tanzurun annabi Musa da mutanensa suna gani haka Allah yake al'amarinsa kar kai wasa da al'amarin Allah in Allah yace zai yi wallahi sai yayi shi ne falillahi al-makru jami'a ya alamu ma taktibu kullu nafs wa sayalamu al-kuffaru liman uqibat dar to sai Allah ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa kai ba manzon Allah bane sai Allah ce a'a qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa shaida ka ce musu ni shaida ne cewa kai manzon Allah a nan ne al'imamu si'idi Allah masa rahama yake cewa Allah ya yi tsaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa shi manzonsa ne bil qawli wal fi'li wal iqrar Allah ya faɗa kamar yadda nan yake faɗa kul kafa ka ce ni ne shaida cewa kai manzona ne sannan Allah ya yi da aikinsa Allah kuma ya yi da iqrarinsa don Allah ya tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzonsa ne na gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya ce inna arsalnaka lalle ni ne na aiko ka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wannan duka Allah ne yake faɗa da kansa yace wannan annabi na ne ku yi imani da shi don haka wannan Allah ne yake shaida da kansa cewa wannan manzon Allah ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir sannan Allah ya tabbatar da aikinsa a aikinsa shine yadda Allah ya taimake shi Allah ya cika alkawarinsa inda ba don Allah ya tsaya masa ba zai iya duniya ta taru a kansa amma Allah ya iya Allah ce wallahu ya asumuka minan nas Allah zai kare ka ba wanda ya isa ya kashe ka sai kwananka ya kare kuma hakan aka yi ba wani plot da aka yi akan a kashe shi da ba yi ba an sa masa guba an ka masa hari da makami akan a kashe an ɗora abu a sama akan ana mitin a jawo dutse ya faɗo a kansa ya mutu an aika da yan baranda da masu makami a kan su bi shi su bi cikin dare a kashe shi kowa ya huta ba abin da ba a yi masa ba wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukriduka amma Allah ce wallahu ya'sibuka Allah zai kare ka wannan shine tabbatarwa Allah a aiki kuma Allah ce zan taimake ka Allah ya taimake shi ko bai taimake shi ba Allah ce idza ja'a nasrullahi wal fath idan taimakon Allah ya zo zaka kana zaune a gida ana zuwa ana musulunta ba sai ka je ba an yi haka ko ba a yi ba kaga wannan shine taimakon shine tabbatar da kafa billahi shahidan sana Allah ta tabbatar da wannan ta hanyar ikrari shine Allah ya gosu suna ya ce daidai kuke yi shi fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasruhu wa tabau an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun ku ci gaba da bin shi na gaskiya ne duk waɗanda suke bin shi Allah sai ya ce abinda kuke yi daidai ne shi kuma abinda yake daidai ne wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim kuma Allah ce wa in tuti'uhu tatabi in kun bi shi kuna shirye man yuti'i rasula faqad ata Allah in kun maza biyayya kun bi ni ne wannan duk shaidar Allah ce a ikrari wanda Allah ya ce da gaske ne ni na aiko ka Allah ya taimake shi akan abin da ya faɗa ya gaskata shi sannan kuma Allah ku kuma in kun bi shi ya ce kuna daidai wannan duka hanyoyi ne da Allah ya tabbatar da kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab haka kuma duk wanda yake da ilimi na littafi Abdullah ibn Abbas yace humul yahud wan nasara yahudawa da nasara waɗanda suke karanta alqur'ani الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi a baya suna yin imani da shi sun san da gaske ne shi yasa Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabli in kai kana kokonto akan wannan je ka tambayi ahlul kitabi za su gaya maka da gaske ne cewa sun karanta shi yajidunahu maktuban indahum sun gan shi a rubuce a cikin littafin su fi taurati wal inji to wannan shine wa indahu ilmul kitab duk wanda yake da ilimi lalle zai tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne wannan aya ya nuna duk wanda bai gaskata manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama jafi ne laisa lahu ilmul kitab bai da ilimi in dai ilimin ka bai kai ka gane manzon Allah gaskiya bane jahili ne kai ba abin da ka sani sannan wannan ayar tana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama hujjar Allah ne shi yasa Allah ce kafa bihi shahidan baini wa bainakum kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa shaida Allah ne yake shaida wa manzansa cewa shi na gaskiya ne sannan wa yaqulu alladhina kafaru la yasbu sala duk wanda ya dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ba manzon Allah bane wannan kafiri ne da wanda kuma ya dauki wani haƙƙi na manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa wani wanda ba manzon Allah ba wannan ma kafiri ne to wannan kaɗan daga cikin abin da lokaci zai ba mu dama mu faɗa kenan zuwa ƙarshen wannan sura Allah ubangiji albarkace mu cikin abin da muka ji abin da muka fassara a cikin ta na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fassara na kuskure Allah ya yafe mana abin da muka gane Allah ya sa mu yi aiki da shi da yardar Allah gobe kuma za mu tashi a suratu Ibrahim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh